إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakken yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin fallasta da rahamarsa ya sake hada mu a farfajiyar wannan masallaci na usman da fadiyo da ke cikin wannan gari na wara a daidai wannan yammaci na lahadi da litinin hudu ga watan rajab hijira shekarar 1443 wanda kuma ya daidai da shida ga watan biyu miladiyya biyu. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗa mu domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'a wallafar wato Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani alaihi rahmatullah a kasantuwar malam sun je yau a zin local government da aka bada sanarwa a garin Lufa a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa ai lafiya a ƙari lafiya a jiya in ba manta ba an kai ƙarshen babi na goma sha hudu wanda ke bayanin watan rakiyar gawa da kuma turbuɗe ta so gaga an riga an raka gawa makamarta an turbuɗe ta shi kenan sai a dawo da shi sa wannan babi da za a tashi na goma sha biyar sai malam yamma babin tarjima ya ce a ta'aziyyatu sai ta'aziyya an riga mamaci ya mutu an kuma rufe shi so gaga babu wani abin da ya saura sai ta'aziyya yau ba mu ci addu'a to babu da zamu tashi kenan na goma sha biyar kuma matsala ta ɗari da takwas bisa ga hakikanin lamba wanda bai da ya samu kuskure ba amma yana ganin lamban ku da ya kuskure ya kai wajen na ɗari da sha ɗaya ko amma dai wannan ɗari da takwas shi ne to a wannan kuskure ne wannan shi ne daidai ɗari da takwas shi ne daidai daga can tsakiya ne aka samu matsalar lambobi ɗin wanda ke da ɗari da takwas shi ne daidai matsala na ɗari da takwas a farkon wannan babi na ta'aziyya to yin ta'aziyya kamar yadda aka sani dama da ita ta'aziyya ba komai ba ne sai wato a haƙurƙurtar da mutumin da aka marasuwa su duk irin kalmomi da ya kamata a faɗa mai da zai sanya zuciyarsa a kan ya ɗauki wannan ƙaddara da allah maɗaukakin sarki ya ƙaddarce su ko jirba da allah ya jarce su da ita da kuma neman lada wajen Allah maɗaukakin sarki da kuma masu addu'an Allah ya gafarta ma wacce wannan shi ne ta'aziyya kawai da kuma duk lokacin da aka zo aka mutum wannan shi kenan an riga an gama ba wani zaman dirshin ba ne kuma ko ina ana yi kamar yadda malam zai zo yi wannan bayani ko ta waya ana yi kiran mutum ne a bashi haƙuri bisa ga musibar da ta zame shi ya haƙuri kaddara ce daga Allah maɗaukakin sarki kuma al'amari ne wanda kowa yana iya cimma kuma kowa yana iya samu shi ne dama ake ne da ta'aziyya da haka kalmomi ne da za a haƙurƙurtar da mutum ba kalmomi ba ne da za a kuma ƙara tsoratar da mutum wannan kamar yadda wasu bisa ga al'ada suka saba don wasu wasu ba ta'aziyya suke ba a ranar ku don cewa kai wani gaskiya an muku rashi wani ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani ya mutu ba gaskiya an muku to kaga yawan an tashi hankali kan ga ba ta'aziyya bane yanzu wani ya mutu kai duniya la ilaha illallah to kaga kaga karan karan ta da mashi hankali wallahi ban kama wani mutuwa ba a kaga ba wani notice bane ba wani abu ne da ake bada notice ba su hakuri ne za a ba mutum kaga ne ko amma cewa wane wane dole kai kuka wallahi wanga ba duk wanda ya sama a sai ya kuka to kaga wannan ba ta'aziyya bane ta'aziyya a ba mutum hakuri bisa ga wannan musibar da ta same don haka dai wasu mutane wasu yin suka je wajen ta'aziyya kusan suna dagula suna dagula al'amari ne kaga ne ko malace wa tushrau ta'aziyatu ahli al-mayyit an shara ta yin ta'aziyya ga iyalin mamaci shi yasa ya mai ya mai lamba kun gane ko yace wayya alhamlu ala sabri bi wa'd al ajr shine abin da ake cin ta'aziyya shine ki alhamlu ala sabri a ja mutane su yi hakuri a dauke su zuwa ga hakuri bi wa'd al ajr a musu alƙawarin cewa lalle ka sani in kai hakuri Allah madaukakin sarki zai ba ku haƙiƙa lada akan wannan hakuri da kuka yi wa du'a lil mayyit ayi addu'a ga mamacin ngani ko masabi ayi addu'a kuma ga wannan da musiba ta samu kuma shi addu'a a ba su hakuri a ba mamacin su addu'a su ma ayi musu addu'a ngani ko a musu addu'a Allah ya dauki Allah ya dauki nauyin iyalin shi wala dai kasance na daukar nauyin iyalin sa yanzu ya mutu Allah ya dauki iyalin sa Allah Allah ya tausaya musu Allah ya ne to wannan shine kawai ba a kama kai jama'a ni wallahi ba ma mutuwa ba yaran ga aka bari kanana kanana kan ta karfa shi da kuka haka mutane ke faɗi ni wallahi ba ma mutum wani kananan yaran gari bari duk suke ta samu nasu to kaga sai a ƙara yin kuka kuma wannan ba shine ta'aziya ba komai dama Allah ne ke dauke da su Allah ya ƙara dukkan kaunin su a kai kuma tare ka wada mutane so gaskiya wajen ta'aziya wasu suna wasu suna dagula al'amari ne ba da hakuri yake jama'a malam ce fi hadisani akwai hadisai guda biyu da malam ya kawo wanda za a bayani wanda suke bayani akan shar'ancin yin ta'aziya ga wanda aka marasuwa الأول نهركو عن قرة المزني رضي الله عنه قال قرة بن المزني يكتوى إذا لا تبدأ قرشي كتوى كان نبي الله صلى الله عليه وسلم النبي الله إلى أمن تستبدأ قرشي يكسنش إذا جلس إليه يزونا مجلسي يجلس إليه نفر من أصحابي أنا سامن جماعة ورندنا نفر ورندنا تصحب منذ الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم to daga cikin sahabban nan da ke zama jama'a ga Allah wa fihim rajulun lahu ibnun saghirun cikin su akwai wani mutum mutumin ne yana da yaro karami ya atihi min khalfi zahrihi yana dauko yaron nan a bayansa in zai zo majalisin manzo Allah zai dauko yaron nan nasa a bayansa sai ya zo da shi fa yuqiduhu bayna bayna yadayhi in ya zo ya zuna wajen manzo Allah sai ya ɗauko yaron nan sai ya aje gabansa faƙala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin nan tuhibbu amma dai kana son yaron ga irin tambaya ne annabi sai shi amma dai kana son yaron ga kware ko in gane ko annabi yana tambayar shi cewa amma dai kana son yaron ga faƙala sai mutumin ne ya ce ya rasulullahi manzo Allah ha abaka Allah kama uhibbu Allah ya so ka kamar da nake son yaron nan kawo ku so ya kai so manzo Allah ya tambaye shi amma dai kana son yaron ga yace manzo Allah Allah ya so ka kamar da nake son yaron ga kaga to ya kai so alaikum yawa fa halaka to sai yaro sai zo ya rasu ina fa halaka yaron nan sai Allah ya mai rasuwa famtana ar-rajulu an yahdura halqata mutumin nan kawai sai ya zo a wajen majalisin manzo Allah tun da yaron na ya mutu mutumin nan sai ba zuwa majalisin manzo Allah shi ne famta na rajulu an yi hadurar halka mutumin na ya ba halartar halka irin kamar yanzu wanga zaman da muke don su halka mutumin nan sai ba zuwa majalis li zikir bini saboda tunawa da wannan dan nashi da ya rasu abin ya dame shi fahazina alai ya samu damuwa masuka don haka ko hito bai iya zuwa majalisin manzo Allah ya zauna ففقده النبي صلى الله عليه وسلم النبي تيرا da aminci tabbata gare shi ya rasa mutumin nan ya bar zuwa faqala sai annabi ya tambaye sa bai mali la ara fulana wai mai maro ne na ba ganin wani faƙalu sabai suka ce ya rasu da manzo Allah bunayyu hulla zai ra'aitahu dan nan nashi da kake gani na zuwa da shi halaka dan nan ya halaka ya rasu yaron nan ne ya rasu falake hun nabi sallallahu alaihi wasallam mun gani kuma wani karanta ba ko annabi da kanshi ya tashi ya je riski mutumin ya gane shi annabi ya bi shi annabi ya je ya haɗu da shi fasalahu al-badayu annabi ya tambaye shi ya yaro فأخبره بأنه ركب أن من هوان الشهر أنه يرس فأذاب عليه وانا شيني محل الشاهد شيني هو شيني بجيران دا أهكا وانا حديث فأذاب عليه النبي يمي تأذية أكا رسول وانا يارو ngani ko wanga mu wasu ba su dauke wasu yaro karami kamar wani babba akwai yaro karamin da son da ake mashi ya bahe na babba eh wani yaro karfi an karasa shi ba karfin da lura ba ne a ga fa'azzahu alai annabi ya je mai ta'aziyya shine hadisi na farko da malaka mal sharqi annabi mai ta'aziyya akan wannan yaro ne an gane ko so ta'aziyyan yaro mafi yawanci ba zuwa za a kamar da mutane suka saba al'ada salati goma ga Allah ya gafarta mashi Allah ya ji kanshi Allah mafi yawanci yaro da ba bai da wani littafi bai da wani zunubi an gane ko sai ni a haƙurƙurtar da shi wannan mahaifin yaro ɗin a mai addu'an Allah ya ƙara mai haƙuri Allah ya bashi wani yaro rayayye salihi sama ga wannan ana da ko sai dai kamar sai ma ana ganin kamar malamai akan ce Allah ya tashi a cikin watan kafalat Ibrahim renon annabi Ibrahim da yake renon ƴaƴan mu'mini amma misali ce Allah ya gafarta mai Allah ya jikin shi wannan ba sai ba ba muhallin shi bane yawa sun makala sai annabi bayan annabi ya mai ta'aziyya sai kuma annabi ya sake ce mashi ya fulani ya kaiwa ne ayyuma kana ahabba ilayka yanzu ina so in baka zabi ka faɗa mini abin da ka zaɓa ko dai na farko an tumatta shi ne ko an tumatta bihi umraka ko dai Allah ya ban maka yaron nan tsawon rayuwa kai ta jin daɗi kana ganin shi a ko a ce Allah ya ba maka shi bai kashe shi ba kai ta ganin shi tsawon rayuwarka kana jin daɗi ko kuma yanzu Allah wanda ya ɗauki rayuwarsa ɗin nan au la ta'ati gadan ila babin min awabil janna gobe la alkiyama gadan gobe alkiyama ba za ka zo ba ila babin wata kofa min abwabil jannati daga kofofin aljanna illa wajadta fati sai ka samu yaron nan kar sabaka ka ilai ya riga ka ga wannan kowa ta aljanna yaftahu laka yana bude maka kofa aljanna wanda ka zaba da aban maka shi tsawon rayuwarka kana jin daɗi da a karɓe shi kai hakuri a karɓe shi Allah ya saka ta maka a ranar tashi alƙiyama babu wata kofa da zaka zo cikin kofofin aljanna face ka ga yaron nan ya riga ka ya bude maka kofa aljanna ka shiga wani ka fi so faƙala to a ce sai aika bari ba da an sako da kai shi kala sai mutum da ce ya nabi Allah ya nabi Allah bal a ya zuku ne ya riga ne ila babil jannati kohon aljanna fa fitoha ilai ya bude mini ita lahu ahabbu ilai ya hasu ya gare ni kala sai annabi ce shi to fa zalika laka to an ba an hore maka haka ina zo fa zalika laka ana go sai annabi ya ce shi to an hore ma haka din mana wanga karatu bari mun ƙara sike wannan tambaya ɗin bari mun ƙara sike wannan tambaya an gane ku manzo Allah ce to fa zalika laka ka samu haka fa qala rajulun min al-ansar to kuma sahabbai ba su abin nan sai wani mutum daga cikin al-ansar mutanen Madina sai ce ya rasulullahi manzo Allah ja'alani Allah fi da'aka Allah ya sa ni fansa gare ka alahu khassatan yana shi kada ya samu wannan falala auli kullina ko dukkaninmu kawai sai manzo ce balli kullikum dukkanu duk wani dan shirin su yi hakuri amma shine sharadi sharadi an yi hakuri shine sharadi duk wani dan shirin su kuma ya hakuri to ya samu haka dan zai riga shi zuwa kofin aljanna ya bude mai amma ka'ida sai ya hakuri tun lokacin da abin ya faru wasan kuma ta ba hadisi an ga manzo Allah iske wata mata wajen kabari tana kuka kan ɗanta ya ya ce ki haƙuri ya ce wanzu Allah idan ka annika ma kanka ne ba ka sa abin da ya same ni ba ne ba ta sa annabi ba ne sai da ya wuce aka faɗa mata sai ga ta da gini ta zo wajen manzo Allah ta ce wala ban san kai ba ne manzo Allah ce mata inna masabr sabr inda sadmatil ula shi haƙuri lokacin da musiba ta faru lokacin ake haƙuri kai da aka mutuwa kai ta wayo wayo sai ka aka aka haƙuri kaki sai ba an kwana ka ce kai mun ba mu Allah to kan ba ku bari ai ta mutuwa ai kuma ku ba mu Allah ba da zaku to don haka ka'ida da an yi ta ba cewa ake ba a samu damuwa a lura ba cewa ake ka a damu ba duk wanda aka mutu a dole samu damu amma cewa ake kai haƙuri wannan damar kai haƙuri kada ka kwashe ya kwashe ka zuwa ga faɗin wasu abubuwa da ba su dace ba amma lokacin da ka kiya sai ba an kwana muka ce ka yi haƙuri an ka riga aka mutu kuma ka haƙuri ko ka ka haƙuri to haƙuri za a yi ai ba da za a yi ba da ka haƙuri ɗin an gane amma a sani da akwai damuwa da ai ba mu zama bayani na cikin hadisai ba ci aka kai damuwa ko ka samu bakin ciki ba amma samun damuwa da maka mutuwa ba shi kenan ko ba kai hakuri ba amma rashin hakuri shine mutum ya zo ita maganganu irin wanda ba su dace ba wani haya kai ga sabo wani haya kai ga cewa wani mutuwa ba na Allah bane ba ba haka ba ba zan kuce to ga wannan mutum ba na Allah to mutum wane ne a gane ko na ta'ati ta'addadat al-asbab wal mawt wahid sababban mutuwa sun daban-daban suke amma da ita mutuwar ɗaya ce ta riga ta zo haka Allah riga ƙaddabta dole da ita ne don haka sai mutane su rikar goma hakuri a lokacin da musiba ta samu amma to lokacin da za ka samu wannan falalafa an gane ko likulli manzala ta ban likulli kun kowa na da wannan falala ɗan shi rasu amma wasu in kayi hakuri ba bayan mutum ya kasa hakuri ba sannan kuma zai zo kuma ya samu wannan falala wanda ya hakuri ake nufi a karajar wannan sa'i imamu da sa'i da wani hadisi جزء هنا ده شاهي هنا قريب ده تسعين الشدة وما سياق الحديث وما سياق له سياق الحديث الناشنة ابن هبان هذا شيء في صحيح صحيحه ده حاكم جزء هنا ده شاهي هنا قريب ده تمانين ده هدو ده أحمد جزء هنا بيه شاهي هنا ثلاثين ده بيه هكذا نقوم حاكم ما الألباني تقوم صحيح الإسناد إسناد صحيحه ووافقه الذهبي إمام الذهبي هذا شيء ده شيء وهو كما قال الألباني تقوم يسكب ده حديث صحيحه وخرج النسائي أيضا haka na imamun nasa ya sake fitar da shi jizi na ɗaya shahi na 264 na hukutun kwacin wani hadis baka zalbai haƙi haka imam albai haƙi ya da shi jizi na 4 shahi na 59 da kuma na 60 wafil adam kuma ya zo cikin adam shahi na 438 zuwa 439 musawwar ya zo da shi da irin wannan sura ɗin illa annahu sai da shi lam yusdik awwaluhu bi tamamihi wato bai kawo harkon shi cike gaba ɗaya ba wayan da hu ziyadatu a wurin shi akwai ƙarurruka nan kulle dukkanin ta ilal ula a abin da ƙari na farko wal hadisu shahidun fil mujma wala ce wal hadis hadis yana da shidu a cikin mujma juz'i na uku shahi na goma to wannan shine hadisi na daya da ke bayanin ayi ta'aziyya ga wanda aka wa mutuwa imala ce asani hadisi na biyu an anas ibn malik radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ke cewa man azza'a hawul mu'min duk wanda ma dan uwan shi mu'mini ta'aziyya bi musibatin akan musibar da ta same shi kasahu Allahu bullatan to Allah zai tufatar da wanda ya ta'aziyya din Allah zai tufatar da shi wani kayan kawa khadra tsanwa kore kore kun gane ko za a tufatar da shi wani kayan kawa kore yujbaru biha yawmal qiyamah wanda zai lulluɓa da ita ranar alkiyama kila ya rasu aka ce manzala ma yujbar menene yujbar ina kala ce a yujbar wanda zai lulluɓa da ita ma'ana wanda ya je ya yi ta'aziyya ka je kama ɗan uwanka da aka musiba ta same shi wanda kuma ta'aziyya amma ta'aziyya da muke bayani na shari'a ka kurkurtar da shi ba ka ƙara tada mashi hankali ba kun gane ko don akwai wanda aka marasuwa sai wani ya zo ya ce wane wane ya rasu ya ce wane ikuka abin kuka ya same ku ya ce wallahi abin kuka sami ita kuka to ga kaga wannan ba ta'aziyya bane a hakurkurtar da mutum ake so to shine manzo Allah ya ce shadu wanda ji wadan uwashi ta'aziyya ya hakurkurtar da shi to Allah zai tufatar da wanda ya ta'aziyya din kayan kawa tsanwa ranar tashin alkiyama ba wanda ya je ya zauna zaman dirshin aka yi ta cegumi ba don zama da ake kowa da zan cegumi ake ba sai an tsawa ne dogon bayani ko haka ba mutane da kun gadi wanda suke zama a wani ta'aziyya aka ci a hakurkurtar da mutum na da ku ba zama cin shinkawa ba duk malam zai kawo wannan ba mutane su a ta kawo har lemun kwalba fa ake kawo da sun fi sabi da jama'a ba ka bin mace gidan buki da gidan mutuwa har da lemun kwalba fa eh da suna ana zaman makoki zaman karban gaisuwa a wani ko a karjawar khatib imamu khatib al-baghdadi ya haddasa shi wannan hadisi fi tarihi al-baghdadi cikin tarihi al-baghdadi juz'i na 7 shahi na 397 wa ibn asakir fi tarihi damashq juz'i na 15 shahi na daya da 90 kuma da daya wa ibn adi fil kamil juz'i na 4 shahi na ko hadisi na 1572 wannan shahirin yana da shiru kuma an tsala ta bin ubaidillah daga ɗala bin ubaidila bin kurezi maktuwa ne wanda ya zo shi maktu yankacce ne sa'i a harji ubin abi shi baya da shi fil musannaf a cikin al-musannaf juz ina hudu shahi na 164 wa hadisun hasan malaci hadisi ne hasan bai majmu'i tsarikan duka ne in ka ɗauki hanyoyin guda biyu kaɗa hadisin hasan kama bayyantu kamar da shi imam al-albani bayyana da hadisi din fi irwa al-ghalil cikin littafin irwa al-ghalil fi tahrij ahadith manar sabil cikin tahrij ahadith manar sabil raqam shahi na ɗari bakwai da da sittin hudu. sai mala albani ce wa alam ka sani annal istidlala kawai hujja da aka yi bi hazain al hadithin da wanga hadisi guda biyu da wancan na farko da wannan na ɗaya ɗin la sai ma musamman ma a wani min ma wancan na farko da maka waɗannan ala ta'ziyati a wajen ta'ziya a wula shi ya yi ka kawo hujja da waɗannan hadisai guda biyu shi ya fi musamman wancan na farkon da manzo Allah da kanshi ne ya je ta'ziya ɗin to in za ka ba da hujjar yin ta'aziyya a musulunci a sunna to ka kawo nan hadisai guda biyu malam ce shi yayi min al istidlali alaiha akan ka zo ka kawo hujja akan ta'aziyya bi hadisi da wani hadisi da ake cewa man azza musaban falahu mislu ajrihi duk wanda ya je ta'aziyya ga wanda musiba ta sama yana da kwatankwacin ladan wanda musibar ta sama malam ce kada ka kawo hujja da irin wannan hadisi din wa in jara alaihi jama'irul musallafin ko da yake da yawan masu wallafa littafai sun tafi suna kawo wannan hadisi din malam ce tukar ka kawo hujja da wannan hadisi li'annahu hadisun da'ifun don hadisi ne wanda bai inganta ba bai inganta ba don haka ka takaito ga waɗancan ingantattu din malam ce min jami'i turki dukkanin hanyoyin hadisi din bai inganta ba kama bayyana hun nawawi kamar da imamun nawawi bayyana shi fil majmu' cikin littafin majmu' shahina a juz'i na biyar shahina ɗari uku da biyar wal asqalani hafiz ibn hajar al asqalani ma ya kawo hadisi din cikin talhis جزء نبي الشاهي نتري بودا همسنة ديا وفي إرواء الغليل يغسك إرواء الغليل رقم شاهي نتري بكو دا ستين دا دبيت تو حديثي وانا دم بإنغان تبا دعاك مالك إن ذاك هجن تأذية تو كوا دو إتشان حديثي قد أبيد تو وانا شيني حديثي قد أبيد سكيب كوا هجة أكان حالتي شبعانشن زوهرين تأذية دعوانا أكا ومتوا سيمسألة نتري دي ترى mara ce wani azihim to idan Allah idan ka je yin ta'aziyya kai ma wa'inda aka mutu a ta'aziyya bai ma ya zunu annahu yusallihim abinda kake zaton zai sanya ya musu in gane ko abinda zai sanya ya musu rayuwa ko ya kufu min huznihim zai sa su kame daga damuwar da suke ciki ba ka ƙara musu damuwa ba shine ta'aziyya ba a gane ko wasu maganganu ƙara damuwa ne duk wani ma maganganu shi ƙara kuka ake kai jama'a na tuna da wane shekarun jami'a kai tare da shi yake ba ni labari irin yadda yake sun yaran da nashi wallahi da daga yaran da sai da hankali na ya tashi a'a ba ka ƙara ta kana ƙara ta abin da mutane ke wadi kenan ma ba ka ke ba din da aka zuna abin da ake mata abin da suke wadi wannan ba ta aziya ba ne ƙara ta da musibar mutuwa ce ta da sabanta mutuwar ce ake wannan ba shi ne ta'aziyya haƙuri ake bayarwa haƙuri ake bayarwa ba ba ne ku yawa ba na ce ke musu ta'aziyya da abin da zai sanyaya musu rai zai sa su kame daga damuwar da suke ci wani hamiluhum ala rida abin da zai ɗauke su su yadda da abin da Allah ya hukunta wa sabri su yi haƙuri abin da ɗauke su rida su yadda musamman jama'a irin lokacin gara wanda ake ciki da ka zo ka ci hawa ga mutuwa ka ɗaba na akwai ban mamaki a daidai a daidai cika ka ga ba za a zai zai ko musamman da gobe zai mutuwa su ƙarar mutum da ce kawai mutuwa ba ta Allah ba ce ko shi ba ta Allah da annabi to da Allah da annabi suke kashewa hali da ce kawai ba mutuwa Allah da annabi ba ne to da Allah da annabi suke kashewa haka ake cewa ba mutuwa Allah ba ne da annabi ba kaza ba ne to za ka faɗi abin da zai sa mutane su yadda ne wasu saboda su yi haƙuri don haka ko da ana tunanin wani abu ne misali in kana ganin cewa suna tunanin ga abin da ya samu mutum sai mutu wani ya mai ba da ya mutu ba yanzu shi kenan don ko da kun taru kun ce wane ne ya mashi yana dawa to bai dawa so don haka in aka tsayu akan cewa wane ne ya yi to za a daɗe ba a yi haƙuri ba ko ba za a yi haƙurin ba ko ba haka ba to ya na abin da ake so ka gane ya dai riga ya mutu wanda ya mutu bai dawo ba ka gane so in ana cewa yin kaza aka yi ƙara rura wutar gaba da ƙiyayya ake yi ba ƙara samun sauƙi ba ne ake yi don haka tun da kasan in an mutu ba a dawowa shi ke na mutu to yanzu ga duk abin da zai sa su yarda da cewa Allah ne ke kashewa ka nuna musu nafsosan da cewa kun gane ko wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah babu wata rayuwa da za ta mutu sai da izinin Allah ba wanda ya sai kashe ka sai Allah ya so ka mutu eh in kitabu mu'ajjala littafi ne da Allah ya riga ya sanya ajalinsa in ya riga ya faɗo ba wanda za a yi sai an mutu din ko ta hannu wani ko ba ta hannu wani ba don haka ku gane lokacin yanzu ya riga ya yi kada'an to abin da ya kamata kai kenan ka gane ka ba su nuna ka nuna musu cewa su wani sun faɗa an musu kaza ba su mutu ba an sake an musu kaza ba su mutu ba an yi kaza ba su mutu ba har yanzu suna da ba su mutu ba lokacin bai yi ba ne to abin da ya kamata kenan kun gane ku abin da ya kamata mutane su ke a mutane ba abin da ake bikin to duk abin da za ka yi indi an mutu ana ƙara faɗi an mutu shi kenan mutu ƙwara guda ce ba a dawo da haka ko ka ƙwara bakanta musu dole ne a dawo kuma a ƙyale ne a mutu don haka mala ya ce waya mini ana rida mutane su yadda wannan kalmat sai an riƙe ta yadda da hukuncin Allah shi yasa aka mutu wajibi ne wasabari to kaga bayan an yarda da shi sai ce kawo sai kawo sai bayan yanzu an yarda daga Allah ne to sai ai hakuri gama hakuri zai zo ne bayan ka yarda da abu daga Allah ne ara ne ko gama bayan ba yarda daga Allah bane to yana kaga magana ai hakuri ba haka a yarda daga Allah ne shine tauhidi kenan shine abin da aka kawo yarda daga Allah saboda shine tauhidi to shi za a fara kawo don da an ce ba Allah bane kaga babu tauhidi kun gane ko sai an yarda daga Allah ne to sannan za a magana ne sai a haƙuri to waɗanda za su yi ta'aziyya abin da ya kamata su rinƙa yi kenan in gane ko abin da ya kamata za su yi ta'aziyya su rinƙa yi min ma ya mutu anhu sallallahu alaihi irin yadda ya tabbata da manzo Allah yayi to haka ya kamata mutane su rinƙa yi malaka in kana ya alamu in ka san irin yadda manzo Allah ya ta'aziyya wa yastahziru kana ya halarto da kalmomin da manzo Allah ya faɗa wajen ta'aziyya to su ake son ka faɗi in gane ko wa illa idan baka san abin da manzo Allah ya ce aziyar shi ba ko ko da ka sani an taba hadi amma baka haddace ba yanzu baka yi hadin su to fa bi mata yasar lahu abin da duk ya sauka gare ka min al kalam al hasil amma magana da kyakkyawa allazi yuhaqiqu al gharda wanda za ta tabbatar da samun manufa menene manufa dokar su zuwa ga yadda da kuma hakuri to ko da baka san manzo Allah ya hadi ba ka samu hikima da za ka yi amfani da ita wanda zai ɗauke su zuwa ga manufar da ake so na su yadda kuma su yi mai su yi haƙuri wala yi halifu shara kai in wanda kalmomin da ba su saba ma shari'a ba ya gane ko wa fi zalika hadis ba da akwai hadisai daga ciki da suke bayanin irin yadda manzo Allah ya gabatar da ta'aziyya al'awwal na farko an usama tun da zaidin an karɓar daga usama dan zaid kana yake cewa arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'du banati wata sashen ƴaƴan manzo Allah ta aiko wa manzo Allah wata daga cikin ɗayan manzo Allah ta aika mashi anna sabiyan laha wani yaronta ibnan kure ɗanta ne namiji aw ibnatan ko diyarta wa fi ruwata wata ruwaya ma umai mata binta zainab umaima da zainab yar manzo Allah diyarta umaima amma dai cewa umaima din shi yasa mala albani sai bai lamba kuma ne ko yace kurtu nace summa ashat umaima hadhihi wa yuqalu umamata ko dai a ce wata umayma ko ana ce wata umama yace to amma ita wannan umama da ai ta rayu hatta ta zo wajen ali har sai da ma sai ali ma ya aure ta ba da fatima bayan ma na na fatima ta rasu manzo Allah kuma ya riga fatima rasuwa sai bayan wata shida da rasu manzo Allah fatima ta rasu sannan kuma sai na ali ya aure wannan jikin ta manzo Allah don haka ba ita din bane nun wacce din ta rasu tun manzo Allah na da rayuwa don haka cewa an batun umama ba ita bace radiyallahu anhu shi yasa wala idan mata aliki yadda zainab ne zainab ba diyar manzo Allah wata diyarta ne ba ta da ko danta amma dai ba umama din bane ta aiko a faɗa manzo Allah kadu tudirat to diyar nan da wa ga mutuwa ya halarto ta ba ta da lahiya irin ta yadda abin har ana ganin kamar fitar rayuwa ne ta aiko manzo Allah fa shahadna manzo Allah ka zo ana mai roto da tace ba arsala ilaiha sai manzo Allah ya aika mata ya karɓa salama yana karanta mata sallama wai kulu yace a faɗa mata inna lillahi ma akhadha duk abin da kika ga Allah ya karba nashi ne duk abin da kika ga Allah ya karba nashi ne to abin da ake son koda mutum kenan aro ne ya baku kuma ya yi me yana shafi to wanda ya baka aro kuma ya ce ka washe abin shi sai me kenan dole abin da ke daɗi sai kai me sai kai hakuri walillahi ma a'ta duk abin da kaga Allah ya baka to ai nashi ne kuma sannan sai ce kuma wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma kowane abu da kike gani a wajen Allah yana da lokaci da Allah ya riga ya kayyade mashi wayar ka tana ga hannun ka haka ɗai daga ka kira ko an kira ka ka kama ka irin haka sai ce ta haka ila ajal masu sai ta wani faf sai ne sai ta fashi a hannun ka inda wani ne sai ka ci ya hoyi saka ci to kai fa eh kai ne ta wani hannun ka kai kuma me ka hoyi kai ba saka shin kai eh to sai ka gane tun daga hannun ka ba saka ci bane hannun wani ma kaddara ce kun gane tun daga hannun ka ba saka ci kai ba in ka fahimci haka kuma ta ofishin hannunka ba ta ta ofishin hannunka wai ka saka ji kai kaddara ne ko to wancan ma dai ana ta wada hannunsa bace kaddara ne sai ka hakuri shi da nan amma sai ka zo ka ta ji dali saboda saka ci kawai ya arwaya na yi ta kaza yi ta kaza kuma kai ma ta ka ta ta ofishin hannunka ai ba saka ci bane ajali mu ko kaje ban zata wa kullu shay'in komai yana da ajali da Allah ya ga yanke mashi a gane ko ka shirya ya lalace kuma ka shirya wa shi kenan da ajalin da ya shi kenan musamman to shi ne gane ko to shi ne manzo Allah ce faɗa mata kullu shay inda ila ajalin musamman ki sani komai a wurin Allah yana da ajali da ya riga ya kayyade mashi sai manzo Allah ka ga an faɗa mata kalmomin tauhidi na yadda da hukunci Allah to sai aka ci mata me fal tasbir ko ce na ce ta yi hakuri wal ta hada sai ta nemi lada wurin Allah don haka sai an yi hakurin sai an yadda daga Allah ne an yi haƙuri to sai a samu ladan amma in ka ce mun je yi haƙuri amma wallahi wanga ba daga Allah bane to kaga nan babu ko tauhidi to wannan ko tauhidi ina shi na samu ladan sai kai da daga Allah ne kai haƙuri to sai wannan sakamakon da ake magana zafin sai a samu shi wannan sune kai ce tace kaida na ba da mun fahimci to abinda manzo Allah ya aika wa mata to shine ba ce in kana kiyaye wannan to wannan da aka mutuwa sai ka faɗa mai amma in ka je mu Hausawa ne shi ma ba haushe ne dan wanka kila ma bai karatu ba to ba cewa zaka yi a inna lillahi ma ahadha wa lahu ma ata wa kullu shay'a ba ka zaka ci mashi ba to an ga larabci dai kake shi bai samu da kake to ba ne kamar da ka sani al'amura duka dai na Allah ne ko ba haka ba duk abin da ka gani Allah ya baka nashi ko duk abin da haka Allah ya karba nashi kuma shi al'amarin Allah da kake gani komai yana da lokaci da Allah ya riga ya tsara ya kaddato mashi in lokacin ne ba makawa sai abin yawa don haka abun ga da mu da kai duk ya same mu duk abin da kake ji muna yin shi amma ka san hakuri ɗaya zamu yi duka sai mu yi hakuri sai mu samu ladawa da Allah to haka za ka faɗa mashi amma ka ji kana ta larabci da abin sabin da kake yi to in ka faɗi haka sai ka ce manzo Allah ma haka ya faɗi eh sai ka don ya san ga Hausa ba ta ka bace ta manzo Allah ce an ka fassara ka ba gane ko eh to haka za a yi kuma da an faɗi haka ɗin sai ka tashi ya ce to zan tashi a ne ta haƙuri sai ka wuce to shi ma wani in ya zo shi ma sai ƙare haka shi ya sa malamai suka ce kar a zo na a zaman dirshi saboda zaman yana tunatar da ku zaman da kuke na dirshin ɗin nan yana ta tunatar da ku abin da ya faru gare ku mutuwan da aka yi to shi ya sa in kana zaman dirshin ɗin za ka yi tuna mutuwar sai ka je ka ci gaba ci gaba da aikin kana aikin ka can sai wani ya kira maka kawai sai maka addu'a ce Allah sai ka sai kuma sai ka ci gaba da aiki amma da ayin zama zuwani zaman dirshin ai zugun ya ka abin da ake tunanin kin to sai ta ƙara abin ga musiba din a hali shi yasa duk da akwai malaman da suke ganin a kana iya zo da ɗan mutane za su zo san wurin za mutane za su yi maka ta'aziyya din in ya kasance kamar misali yanzu zama mutane a mutunta ajiya kusan ya zama wata lalura ce wadda kusan makamar dole da ka zuna ne akwai malaman da suke ganin ba lai ba ne a zo na a mutunta ajiya ne amma in ya keɓanta da mawani abubuwan da aka hana wannan kuma shi ke da wahala shi ke da wahala kiyaye wa'annan ka'idojin yana da wahala suna jiman can gumi ne yanzu yau da za a yi mutuwa in gobe za a zuna matsalar me za a tattauna zaɓen da aka yi shi ba shi kuma shi za a tattauna ba kuma shi bane shi za a tattauna ka gani ko zola su haka to shi kenan da manzo Allah ya aka faɗa mata wannan magana din fa arsalat tuqsimu alayhi ta sake dai ako manzo Allah tana horon kwa liyati na hadu Allah wallahi ya diyo hozo ya zo yaro na yana cikin wani irin mawace hali ko kuma ya diyan nan to fa kama sai manzo Allah ya mike mai roto hadisi cewa kuna duka sai muka mike muka ji tare da manzo Allah muka raka shi farfi as-sabiyu aka dauko yaron ila hijiri au fi hijirin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a cikin ciyoyinsa ya zo na da yaro a cikin ciyoyinsa wa nafsuhu rayon yaron nan tuqa kyau tana bugawa tana kiko da kaga ka zo maka fitar rayuwa ce na ne ka an na fi shannati kama abin da ke cikin wani ɗan salka haka yana fita yana ɗuwa yana ɗuwa ɗi ɗi ka gani ka zai abuna cikin gora an ɗan hude shi ka gani zai ɗi ko haka ba to haka rayuwar yaro tana ta bugawa wabil kawai cikin mutanen suka rika manzo Allah ko sa'ad ibn ubada wa ma'az ibn jabal wa ubay ibn ka'b ahasibu mal yace ina zaton wa zaid ibn sabit da zaid dan sabit wa rijalan da kuma wasu mazaje to wannan abin da manzo Allah ya ga fafarar aina rasuwa salamun zala sai idan shi tawar zubar da hawaye sai za a ce maku ba a ce ba a samun dama ba ko kuka wayo wayo ne ba a yi da waɗin kalaman da ba su dace ba sai ga manzo Allah idan shi na zubar da hawaye da ya ga fitan ran yaron nan fa kala sa'adu sai sa'adu yake cewa ma haza ya rasul manzo Allah bai haka magana kuka wa kanna haita anil buka kai yani daga kuka amma ba a rubuta kuka ne manzo Allah ya hana hawaye ba qala sai manzo Allah ta washi innama hadhihi rahmatu wannan ayar rahama ce jin kai ne idan Allah fi qulubi man yasha min ibadi da Allah yake za cikin zukatan wanda yake so na bayan kaga mutum cikin wani tashi ga cikin wata musiba ka samu da ba ko kai kuka ai wannan jin kai ne rahama ne sai manzo Allah ta washi ma wa innama yarhamu Allah min ibadi rahma iyaka Allah yana jin kai cikin bayansa masu jin kai ne amma ka irin kai bushe bushkan a ne to ba wani wayewa bane abinda aka na ihu wajo wajo da hudin kalmomin da ba su dace ba amma samun damuwa da wuka ba wani kamar da ba da yi hudin kwanakin mako ba wani dauriya ba ne ko wata wayewa a ce mutum mahaifiyar shi yaran tarin kaji an ce a shi ko kuka bai ba kai ba wani wayewa ba ne ko ba karin hali ba ne bushewa zuciya ne wani ba wani karin hali ba ne malam kanka ci wani akwai karin hali ko kuka bai waɗin masu tarin suwa kai ai ba wani falala ba ne wannan rashin tausayi ne in man kadar su ba kai kuka ba ya wala ihu ne aka hana ba cewa kai ba kuka ba ka zama ne ba a ce kai wani akwai doriya wani doriya akwai dai bushe wani ido a ranar yawa a manzo Allah yaro ne ga irin yadda rayuwar shi take kai kuma ɗin yana bin kuma da ce a harjar wal bukhari juz'i na uku shahi na 120 da kuma zuwa na 122 da muslim jiya juz'i na uku shahi na 139 da abu dawada juz'i na biyu shahi na 58 da nasa'i جزء إلى ده شاهي نقل يقول ستين دوكو ده ابن ماجه جزء إلى ده شاهي نقل يقول تمانين ده بيهكي جزء إلى هدو شاهي نا ستين ده بيت ده ستين ده تقوز ده ستين ده ترى ده أحمد أنا هو جزء إلى بير الشاهي نا قليبو ده هدو ده قليبو ده شدة ده قليبو ده بك والسياق له كما السياق حديث النشي إمام أحمد نه وكذا رواية الثاني هكا رواية تبيو ناشني وزيادة الأولى لكاري نهاركو والسابعة والثامنة ده نبكو لأن تقوز ده إمام أحمد وهي جميعا كما دكانهم سنزو إن الباهي وجه إمام الباهي وزيادة الثانية قال نبي للشيخان أبو خالد مسلم والنسائي للنسائي والبيهقي والثالثة قال لأكل لهم ناسني وكذا الرابعة هكذا قال نهر والخامسة جميعا دكان ينسو إلا مسلما بن إمام مسلم والثالثة قال نشيد للبخاري إمام البخاري والنسائي للنسائي قلت سي إمام الألباني يتشتينتش وهذه الصيغة wannan siga da muka kawo min ta'aziyati wajen ta'aziya kace mutum inna lillahi ma wa akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma fal tasbir wal tatasbihu to wannan tsarin mu sigar ta'aziya din wa in waradat fi man sharafal mata ko da yake in kuka lura ta zo ne ga wanda yake batun mutuwa tun kafin yaron ya mutu ne manzo Allah ya wanga mutu kun gane ko tun kafin yaron ya mutu ne manzo Allah ya aika mata da wannan ta'aziya malam ce to duk da yake manzo Allah ya yi wannan abin ne kafin mutuwa fa ta'aziyatu biha fi man qad mata aula to ka sani ai ta'aziya da ita ga wanda ya mutu shi ya fi cancanta da manzo Allah ai ya aika mata ne saboda ranar yaron yana ganin zai fita kawai amma ka sani yin ta'aziya da wannan kalmomi bayan an mutu din shi ya fi dacewa kun gane ko bidalalati na saboda dalilai na nasu wani haza da haka ne kalan nawawi imamu nawawi ma ya fil afkar cikin littafi al afkar wa ghairi da wani haka imamu nawawi faɗa wa hadal hadis wannan hadis a hasar wa yace wa hasan ma yu'azzabi yana daga cikin mafi ingancin abin da ya kamata a yi ta'aziyya da shi ina ganin basha ganin kai ko ko ko wannan hadis yana daga cikin abin da ya kamata a yi ta'aziyya shine a ce mutum wato dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya karɓa nashi ne kuma duk abin da kaga Allah ya baka kuma nashi ne kuma komai yana da ajali da Allah ya riga ya kaddarto mashi in ajalin nan ba makawa abin nan su yawa don haka ba a yi haƙuri kuma a nemi lada wajen Allah wannan in aka lura da wannan ta wajen kica cikin komai abin da nake waɗin cikin kuma shine ka lura in wani ya ari abinka in musiba ta samu abu don Allah ka yi haƙuri wanda yana da cikin abin da in mutum abin shi ya samu hannun shi ya samu lalura ya lalace sai ga yana da yana zai cikin kaddara ne kawai amma da abu ya samu hannun wani wanda ya arawa bai kai haka da ba sai ya tawaga hannun musu dace mutum abu dun ba nashi bane sai ta kaza ai magana mutum su ce kaddara a ce ba haka da bane kuma in kawo suke kaddara ne ba suka ci yayi ba amma da wannan kuskure ne ba daidai bane Allah ya riga sai ka ce wannan abun da kake gani wa ne kaka damu wallahi wani abin da ka gani ko ba hannu ko hannu na yake tun da Allah ya riga ya adalta mai yau zai halaka sai halaka wannan abin da ya kamata kenan ko hannu na abin nan yake tun da Allah ya ɗauko shi halaka sai halaka shi yasa duk wanda ka ba aron abu ya bace ba magana ya biya ka mun gane ku duk wanda ka ba aron abu abin aka aka bace ko ya bace ba za ka ci ko aka sace ba za ka a shari'a musulunci ba zai biya ka ba ba za a raba hasara yadda ka sani in ya bace hannunka wa za ka biya aka da nuka ara wani bacci shirin ba wani raba asar wannan in dai mutum mumini ne wannan ita ce ka'ida wannan ita ce ka'ida kuma za ta yi shi ba in dai babu wani dalili da ya tabbatar da cewa sakaci yayi ko kuma hada baki a gaban wasu mutanen mai yanzu ana don an ci abin ciki wannan ba da yiwu kun gane ko yanzu kun zo kwanaki wani abu da ma kanmu wanda aka ce makiyaki na fefe na ja sai ya hada baki da wani ya zo gidan shi ya ba shi kiɗin keke na fefe ya ce in dare ya ka zo ka sa shi keke na fefe abokin shi ya zo sace keke na fafi gudu da shi shi kuma ya zai ce ma mai keke na fafi an sace keke na fafi alhalin shi yasa a zo abokin shi ya zo sace keke na fafi matan shi ta tuna mashi asali ta ce abokin shi na ka san da abokin shi ya zo kisa ta din keke na fafi da kanshi ya kisa ta ya buga ya wuce wa ya zo sace shi ba shi ba shi ba kudi ba matan shi ta tuna mashi wanda sace keke na fafi ya gudu shi yanzu ga an ba shi a caɓa ruwan abinci an sa cikakken na ya gudu a gare shi ba kuma shi an kama shi to kaga musibar mutane don Allah wanda aka sai mashi ne ka kawo kawo shi ya samu mai mashi ya samu amma shi ba da babu ke ce a zo a sace mashi sun girman Allah ji ba to kaje irin wannan zidane to shi ke sa yanzu mutane ba a yarda da mutane ina ji shi ke sa ba a yarda da mutane to Allah wadda bakin sarki ya shirya da abinda muka karanta dai da Allah ba mu nada ina kai kuskure mudallis wajen hadisi tadlisi to tadlisi wajen hadisi shine a boye wata a boye sunan marwaci saboda ilin yana da wata illa kun gane ko in aka faɗi sunan shi ainihin sunan shi yanzu ne misali ala ce mini aliyu so in ka faɗi sunana yana yana da wata illa da ba za a karɓi hadisi da gare ni ba so in ka zo in za ka haɗi sai ka ce abu su suna ɗana su des sai ka ce abu su des kuma ba a sanin abu su des ba suna na aliyu amma in ka haɗi haka an san suna na amma in suna na ya bayyana ana gano ina da illa ba za ka karɓi hadisin ba sai ka ɗebe suna na sai ka sa wata alkunya ta wadda ba a sani ba to ya zama tadalisi to shi ma wannan hadisin ba za ka sai a ce da ifin ba gane ko tadalisi kenan ka gane ko yawa ka gane ba gane ko to سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته